عبد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يرجل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه أتاته الله لكين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده عجر عظيم وهذه الفتنة يا عباد الله كشيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة بقوله فوالله لا الفقر أكشى عليكم ولكن أكشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تتنافسوها وتهلك وتهلككم كما أهلكتم رواه البخاري وإن الفتنة المال أقدارا كثيرة ومتنوعة منها أنها توقع الإنسان في محاذير مختلفة أيا كان نوع ذلك نوع أي أيا كان نوع, نوع ذلك المال سواء كان نقدا أو إقارا أو سلعة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وفي السنة المطهرة جاء التهديد والوعيد على ذلك فعن سعيد بن, بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه أروى أنه أن أروى كاسمته في بعض داره فقال دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه دوقه في سبع أرضين يوم القيامة اللهم إن كان إن كانت كاذبة فعم بصرها واجعل كبرها في دارها قال فرأيتها عمياء تلمس الجدار تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها رواه مسلم ومنها أكل الربا الذي جاء التحذير منه في القرآن والسنة قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتكبطه الشيطان من المص ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأهل الله البيع وحرم الربا ومنها أكل أموال اليتامى قد لا تتورع المفتون بالمال من أكل أموال اليتامى وقد جاء التحديد والوعيد على ذلك بقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيسلون سائرا ومنها الاستقلال الوصايا والأوقاف التي أوقفت على الأعمال الخيرية من بعد المفتونين للمصالح الخاصة ولقد كثير من هذه الأوقاف في بعض البلدان الإسلامية سبب طمع الطامعين عباد الله إن فتنة إن إن الفتنة بالمال قديمة ولكنها في هذا الزمان أشد وذلك أن الدنيا بسطت على الناس وتنوعت وسائل المكاسب عباد الله لا شك أن هذه الفتنة لا نجا منها والخلوص من أقطارها إلا بهذا الدين فالدين الإسلام هو الذي جاء بالدواء الواقي والعلاج الناجع من هذه الفتنة ومن ذلك فالإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال فيها نجاة من هذه الفتنة قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال والله الغني وأنتم الفقراء آيات تؤكد على غنى الخالق وفقر المخلوق أيا كان ذلك المخلوق فهو فقير مهما بلغت أملاكه ومهما وصلت أرصدته إذا أدرك ذلك فإنه يحتقر نفسه ويعظم ربه وينجو من ذلك الفتنة ثم إن هناك حقيقة أخرى لابد أن يعرفها الإنسان للنجاة من فتنة المال وهي أن ما حصل عليه من مال وما أملكته من إقار إنما ذلك كله من الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ولقد زم الله سبحانه وتعالى قارون الذي نسب المال إلى علمه حيث قال إن قال إنما أوتيته على علم عندي فنسبه إلى نفسه فرده الله تعالى وقال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون والفتنة أو الثقة بالله سبحانه وتعالى من أحب الجوانب النجاة من هذه الفتنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآكرة همه جعله الله جناه في قلبه وجمع له شمله وأتت الدنيا وهي راجمة ومن كانت الدنيا همه جعله الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدره الله رواه الترمذي عباد الله ومما جاء من الوقاية من هذه الفتنة في كتاب الله سبحانه وتعالى من التحديد والوعيد لأولئك الذين يغلبوا محبة الأموال على محبة الله ورسوله كما قال سبحانه وتعالى ولئن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ومن ذلك العلم بحال سيد البشر وخير الأنبياء فاستمتع ما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك قال دكرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع وهو مضطجع على على, على حصير فجلست فعدنا عليه إزاره وليست عليه غيره وإذا الحصير قد أصل في جنبه فنظرت ببصري في كزائنه في كزائنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها فرطا في ناجية الغرفة وإذا هاب أي جلد لم يدفع لم يدمج معلق فانتدرت عيني أي سالت دموع في البكاء فقال ما يبكيك يا عمر قال يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذه وهذا الحصير قد أصل في جنبك وهذا كزائنتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذلك كثير وذلك قيصر وكسرة في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفت وصفوته وهذه كزائنتك فقال يا عمر أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت بلى يا رسول الله الحديث رواه مسلم عباد الله ومن وأن أروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كنا لننظر إلى هلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت ما كان يعيشكم قالت الأسودان التم والماء إلا أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائه وكانوا يمحو وكانوا ين ينحون أب يمحلون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فسقاه رواه البخاري عباد الله ومن جانب ومن جوانب سلامة من فتنة الدنيا الإيمان بزوال الدنيا وما فيها فإن فأينما فإيمان العبد أن هذه الدنيا وهذا المال زائد لا محل له يؤدي إلى يؤدي إلى عدم التعلق الشديد بالمال وجمعه فإذا آمن الإنسان بذلك الحساب فإن وراء الحساب جزاء إما نعيم وإما جهيم أما النعيم ففيه سنواء من من التلذذات بانواع المال خير من تلذذ الدنيا فان كان على سبيل المثال صاحب المال يرغب في الدنيا بالقصور الفاخره فان بالجنه قصورا لا تدنيها قصور الدنيا قال الله تعالى وما اوتيت من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون أقول ما قال إن صوم فمن الله وإن أقطعت فمن يوم من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala muna yaba masa muna neman tanyansa da kuma agajinsa wanda shi Allah ya shirya shine shirye ya Allah ka samu cikin shiryun bayinka haka nan wanda ya bata ba za a sami shirye da zai shirye da shi ba mu shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu ta'ala a samai da kasai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma jakadansa ne ya turo shi da alkur'ani da addinin musulunci gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan ya yan uwana cin addinin Allah ina yi wa kaina wasici da ku bisa jin tsoron Allah subhanahu ta'ala domin Allah ta'ala ya umarce mu da wannan alkur'ani yayi wasici gare mu ga wanda suka gabace mu cin ahlul kitabi akan mu tsaya kan jin tsoron Allah da kiyaye dokokinsa bayan Allah mu sani mu kiyaye dokokin Allah matukar kiyayewa kada kowa ya yadda ya mutu face iya musulmi iya mai meka wa Allah wuya sam'an wa ta'a Allah ta'ala yana cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta duba ta gani mai ta yi dangobenta wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat me kai wace shimfiɗa kai wa kabarinka wace shimfiɗa kai wa lahira wani shiri kai domin tsayuwa gaba ga Allah Allah ta'ala ya ce kowa ya duba a irin damar da Allah ya baka a irin lafiyar da Allah ya baka a irin ƙarfin da Allah ya baka a irin ilimin da Allah ya baka me kai dan gobenka me ka ajiye wanda zaka jingina da shi ka sarai Allah ta'ala zai ma rahama dalilinsa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun Allah ya ce ku kiyaye dokoki na hakika shi Allah zai ba ku labari akan duk abin da kuka aikata a ɓoye a fili da kyakkyawan niyya da mummunan niyya duk abin da ka shuka to Allah ta'ala ya ce zai baka labari a gobe alkiyama bayan Allah masu albarka yau muna goma sha bakwai daidai ga watan sha ɗaya musulunci watan zulƙida wanda yau hijira da shekara 1443 kutubar mu ta yau wannan masallaci namu na Usman bin Affan da ke wannan unguwa Hamadu Kafi bypass fadar jihar Gombe za ta yi bayani game da hadari hadari da fitina da ke karkashin dukiya neman ta ido rufe ko tara ta ta kowace irin hanya to babu shakka Allah subhanahu wata'ala da manzonsa sallallahu alaihi wasallam sun tsinkayar da mu irin fitina da tashin hankali da ke ƙarƙashin wannan yawan san tara duniya ba tare da tsantseni ba ba tare da kiyaye haramun cikin halal ba da ido ya rufe a manta da Allah a manta da manzan Allah a manta da addini a manta da ‘yan uwantaka a manta da musulunci a manta da sunna duka akan dukiya wannan haɗari ne abu mai imani iya sa mutum ya faɗi ya mutu ba shi da imani iya sa mutum ya tashi a gaban Allah ba komai ba da shi ya zo duniya a banza kuma zai koma a banza daga cikin irin haɗarin da ubangiji yake nusar da mu shi a ƙur'ani ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitina haƙiƙa waɗansu daga cikin dukiyoyin da kuke tarawa da kuma wa'ansu daga cikin ƴaƴayen da kuke haifa akwai jarrabawa ƙarƙashin su dukiya da ƴaƴa Allah ya ce wani lokacin tana zama fitina tana iya zama sanadiyar raba ka da imani ya inganta cewa a ƙur'ani Allah ya ba mu labari a cikin sotul kafi akwai wani bawan Allah mutumin kirki akwai wani ɗansa ɗan ba mutumin kirki ba ne Allah ya ga rayuwarsu da ɗan uban ma zai iya halaka sai Allah ta'ala ya sa khadir ya bige ɗan ya mutu domin uban ya mutu ya tsira da imaninsa to babu shakka wannan iya nuna mana kan cewa wa'ansu daga cikin 'ya'ya suna iya zama fitina wani ɓangaren daga cikin dukiya iya iya zama fitina wallahu indahu ajrun azim lada mai girma shine aljanna a gun Allah ake neman sa da imani bayan Allah mu sani wannan fitina da Allah ta'ala ya tsinkaye ta cikin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu ita ya ja kunnan mu da akanta yake cewa lal faqar aksha alaikum manzon Allah ke cewa wallahi ba talauci nake tsorace muku ba talauci a guna ba abin tsoro bane a gunku ina tsorace muku Allah ya shimfiɗa muku duniya dukiya ta zo duniya ta buɗu ya zamto kuna gasa kamar yadda yahudawa ko nasara suna gasa ba kwa taka tsantsan ba kwa gudun almubazzaranci ba kwa gudun alfahari ba kwa gudun neman dukiya a makance to manzan Allah ce wannan nake tsorace muku ba talauci nake tsorace muku ba duniyar nake tsorace muku idan ta zo muku a shimfiɗe to kaɗan ne illa man rahima Allah wanda za su tsira Allah ya yi gaskiya ya ce kalla innal insana la ya ɗaga ya ce an rahu sagna haƙiƙa ɗan adam iya da ɗagawa iya da wuce gona da iri iya da ta'addanci kawai don ya wayi gari ya ga iya da duki a hannun shi ya zama ɗan ta'adda ya zama mai girman kai ya zama mai ƙin karɓar gaskiya Allah ta'ala ke nassanta mana na ƙur'ani Allah ya manzo Allah ya ce za ku dinga gasa a duniya duniyar za ta halaka ku kamar yadda wanda suka gabace ku suka halaka wannan hadisin ya cikin littafin Imam Bukhari musani ya ƴan uwana masu albarka iya daga cikin fitina ta dukiya hadari ne mai girman gaske kuma hadari ne nau'i nau'i nau'i nau'i daga ciki annaha tuqa al-insan fil mahadir idan mutum idan sa arfe yake waje neman dukiya da duniya to baya kokarin bambance me halal me haram yasa imam al-hasan al-basri Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa innamal dunya jifatu ita wannan duniya da kuke ganin ta mushe ce mushe yace duk wanda ya kwallafa kanta akan wannan musha to babu shakka sai yayi mukarada da kilab sai ya haɗu da karnuka sai ya haɗu da kuraye sai ya haɗu da aladu duk wani abu ƙazami mai cin mushe in dai duniya ce gaban ka sai kun hadu da shi a tebur daya a falo daya a ofis daya in dai duniya ce a gaban ka za ku hadu da behudi za ku hadu da munafiki za ku hadu da pagan za ku hadu da wanda ya halatta giya za ku hadu da wanda ya haramta riba da rashawa a matsayin ka na musulmi ahlus sunna in dai duniya ce gaban ka ku shiga ofis daya ku rufe da waɗannan mutanen wannan ba kankan abu bane an yi ko kuma ana yi imamun hassan al-basari allah ya masa rahama ya siffanta duniya da wannan muje ce wanda ya kifa idonsa baya bambance mai halal mai haram to za su dinga haɗuwa da waɗannan mutane musani ya uwa dukkan wani nau'i na abin da ya shafi dukiya da tara ta kuɗi ne kadarori ne da abin da ya kama da wannan to iya cikin abubuwan da manzan allah ke tsoratar da mu haɗarinsa da kuma rufe ido da cin dukiyar mutane da barna da kuɗayi na son abin hannun wani duka manzan Allah ya tsoratar da mu wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah da kansa ya hani ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya kuma su imani kar ku ci dukiyoyin junanku da barna ka cuciwa ne ka zalinciwa ne ka ha'inciwa ne ka yaudarwa ne ka yi wa wani burin burin ka zo da addini ka yaudare shi duka wannan al'ab al'akalu an amwalin nasu bil batil iya cikin manufar cin dukiyar mutane da barna sai Allah ce illa an ta kuna tijara ya halatta ku yi kasuwanci da mutum ka ci riba a kansa ta halal an tara da minkum cinikin da kayar da na yarda Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunanku wajen durawa cikin ku guba ta haram shine kashe kai jefa kai cikin halaka inna Allah kana bikum rahima Allah ta'ala ya kasance mai rahama ne mai jin kai gare ku iya daga cikin suna mudahara wannan gargadi da jan kunne da narko ya zo daga cikin hadisin sa'id bin zaid bin am bin nufayl Allah ta'ala ya kare da dashi akwai wata mata ana ce mata arwa mayyar kudi ce ta rufe idonta ta kekashe ƙasa ta buga ƙafarta a ƙasa ta yi da'awar wani gida na sa'id bin zai nata ne ba ta yadda ba gidan kuma nasa ne mallakarsa ne aka yi ta bugawa an je an dawo ke sahabin manzan Allah sa'id bin zai dace ku raba da ita ku yale ta kawai domin ni na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zalunci wani mutum ko gwamnati ko al'umma daidai ɗani ɗaya na ƙasa taku ɗaya wannan shibir ka zalunci wani to manzan Allah ya ce za a saro tun da ƙasan ƙasan bakwai a ranar alkiyama za a rataya mashi a wuya haka manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wanda ya zalunci wani eka kaza wanda ya zalunci wani kadada kaza wanda ya zalunci wani mita kaza ko ka shigo layin gwamnati layin al'umma ko gonar wani ko gidan marayu in dai ka ci wannan da zalunci duk faɗinsa manzan Allah ya ce da ƙasan bakwai za a tono shi a haƙo shi a sa mala'ikun su rata ya mashi yau ya kana yawa bakin alkiyama wannan duk wanda ya wannan wallahi su matallahi haka za ta faruwa kansa tunda manzon Allah la yadiku anil hawa in huwa illa wahyuha in zaka ci ka san abin da zaka ji ko ka ci da yawa ko ka ci kadan duk damar da ka samu ta zalunci kai akwai ranar kindillinci wannan sahabi yake cewa ya Allah ina roƙonka in dai wannan matar ƙarya take dan ta zalunce ni ta cinye min wannan haƙi nawa fa amma basariha Allah ka makantar da ita ka sa ta tsama makahuwa waje alkabara hafi dariha ya Allah ina roƙon ka sanya kabarinta ya zamto a gidanta rawin hadisi yake cewa fara'aituha amiya yace wallahi kafin ta mutu da makanci falta masa didar ta in za ta tafi tana shafan gini tana tana lalime yace kuma akwai wata rijiya gidanta har take cewa asabatani da'awatu sa'id bin zaid wannan makancewar da na yi wallahi addu'ar wanda na zalunta ce sabe ne wata rijiya gidanta tana tafiya ta fada rijiyar a takaice wani rijiya ta ci gabarinta a kan zalunci a duniyar ma bari cika mai kyau ba dukkan azalim ya yan uwa wallahi ƙarshensa ba ya kyau ya tabbata cikin littafin addu'awar dawa na ibn al-kayyim al-jawziyya Allah ya masa rahama yake cewa akwai wani bawan Allah iya tafiya a jeji sai wani dan fashi ya tare shi da ya tare shi ce ka dukiyarka ya dauki abin da ya duke da shi ya bashi ya ce kuma kashe ka zan yi ya ce to ina roƙon alfarma ka banni zan yi sallar raka a biyu ya ce to gai na baka dama da ya raka a biyu iya sujada sai ke gaya wa Allah ya qaharu ya jabbaru ya halim ya mutakabbir ka kamun ceto da agaji iya sujadar sai Allah ya turo wani mala'ika daga sama ta hudu ya sauko ya zo ya same shi da wannan mutum ya tsaya kansa mala'ikan ya dinki wannan azalimin ya mutsutsuka shi da hannunsa ya mai da ya fisis ya tarwatsa shi da hannunsa ya jefar wani mutum ya ɗago daga sujjada sai ga wani katon mutum a tsaye kansa ya kashe wancan sai ke cewa masifa kuma ta girmama na gujiya wancan ga wani ya zo ya sami ci a kwantar da hankalinka ni mala'ika ne Allah ya tun da ka sama ta hudu da ka kira shi an zalunce ka sai ya turo na zo na gama da wannan kuma ka yi tafiyar ga daga nan har inda za ka je babun da zai same ka wannan duk azalimi karshensa kenan inna allaha la yumli bizalimi hatta iza akazahu lam yuflih Allah iya ta iya talala mai kamar sake da azalimi har lokacin da zai riske shi ba zai kwace ba musaniya ƴan wani masu albarka daga cikin cin dukiyar mutane da barna akwai cin riba wanda gargadi ya zo a Qur'ani da sunna akan jan kunnen al'ummar musulmi game da riba Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina ya'kuluna riba waɗannan masu cin riba la ya ƙumuna illa kama ya ƙumun lazi ya takabbata husharar milmas ba su da ikon su tsayo a gaban Allah a kiyama face irin tsayuwar mai farfadiya wanda aljinu suka bige shi domin su sun ce inna malabai umisul riba ai sini siye da siyarwa da riba duk ɗaya ne ai dan na ci kaza na ci kaza interest sauran su ai kamar kasuwanci ne wannan maganar sai ta ja musu wannan bala'i a gaban Allah Allah ya ce wa halallahu albai'a wa harrama riba shi Allah ya halatta ai kasuwa a ci dukiya ta halatta riba amma riba Allah ya haramta ta daga cikin cin dukiyar mutane da barna ya uwa akwai cin dukiyar marayu cin dukiyar marayu ta kowane irin bangare waɗanda suka fitina da san duniya da dukiya suna cin dukiyar marayu ido rufe cewa kuma gargaɗi da narko ya zo daga Allah akan cin dukiyar marayu qur'ani yana ba mu labari innal ladzina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira masu cin dukiyar marayu dan zalunci to wuta suke ciwa cikin su kawai kuma a lahira Allah ta'ala zai shigar da su cikin babbar wuta ta sa'ira daga cikin cin dukiyar mutane da zalunci abinda Allah ya haramta akwai juyar da wasiya da wani bawan Allah ya kafin ya mutu da juyar da wani wakafi daga cikin auqafu da yayi wanda suke tafiya akan sabilil a'malul khairiyya ya gina su ya bar su akan alkhairi to bayan ya guce wa'ansu daga cikin mahusan duniya sai su juyar da wannan wasiyar faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ithmuhu alladhi yabduluna duwanda ya jirkita wasiyar wani bawan Allah da ya kafin ya mutu ko ya juya wani wakafinsa da ya kafin ya mutu Allah ce fa inna ma ithmuhu alladhina batiluna zunubin da za a samu tun daga farko har karshe iyakan wannan wanda ya canja ya jirkita wannan wasiya din to wa'ansu kwadayi iya sa canja wasiyar mai wasiya ko wakafin mai wakafi bayan Allah mu sani innal fitna bil mal fitna qadima ita fitina game da dukiya ba yar kwanan nan bace tsohuwar magana ce walakin ha fi hadha zaman ashad amma a wannan lokacin abin ya fi tsananta abin ya fi ɓaci wuzalika annar duniya ba su ɗatsalan nasu domin duniyar kamar Allah ya shimfiɗa wata ga mutane wata tana wa'at wasa ilil makasi hanyoyin nema sun yawaita kasuwanni sun yawa kasuwanci ya yawaita da sancin dukiya ba da wahala ba yayyawa da ciniki ta waya da waye-waye a waya da kaza da kaza a dukiya sace jari a can sa jari a can duk sun yawaita to a galabiya wani iya cin abubuwan da suke zama halaka ga mutane la shakka an hadhihi alfitna la najamina matsani cewa wannan fitina ta karshen zamani game da dukiya ba ta da matsera ba ta da abin da zaka jingino ka kiyaye kanka illa bi hadha din face ka dawo zuwa ga addinin musulunci riko ga addini da sauraron da'awa daga bakin malaman sunna to wannan shine mafita game da dukkan wani hadari na karshen wannan zaman fadinul islam addinin musulunci ya yan uwa huwa allazi jaa bil bidawa alwaqi shine yazo da magani na waraka wal ilaj shine yazo da maganin da zaka sha ka warke min hadhihi alfitna daga wannan fitina ta dukiya fal imanu billah cikakken imani da Allah wa ma'rifatu malahu min sifatil kamal kuma ka san Allah shi ne mai cikakken siffa ta kamala wanda utul jalal duk wata kamata jalala da ɗaukaka tana ga Allah to wannan iya zama ya zama na ja tsira min hadhihi fitna daga wannan fitina ta dukiya Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane kafata ne ku inji Allah dukkan ku mabukata ne talakawa ne nan ga Allah subhanahu wataala wallahu wal gani wal hamid Allah ta'ala shine mawadaci abin godiya a wata ayar yake cewa Allahu al-ganiyyu wa antumul fuqara Allah shine mawadaci ko kuma mabukata ne talakawa ne waɗannan ayoyi ɗin uwa suna karfafar cewa ita wadata ta mahalicci Allah shine mawadaci wadata ba ta karewa kuma tana nuna mana gazawar abin halitta da bukatar zuwa ga Allah ta'ala ayyan kana zalikal makalo shi wannan abin halitta duk inda ya kasance mabukaci ne fa huwal faqir mahama balagat amlakuhu talaka ne mabukaci ne duk inda tarin dukiyarsa ta kai wa mahama wasalat arzaduhu iz adraka zalika fa innahu yahtaqiru nafsa inda ya tabbatar da sakon wannan ayar to zai tabbatar da kansa mabukaci ne wa yu'azzimu rabbah kuma zai girma ubangijinsa wa yanjumi alfitna kuma zai kubuta daga wannan fitina masani ya yan uwa inna hunaka haqiqa ukra la budda an an ya'rifa al-insan akwai wata haqiqa wata ka'ida daban wanda dan adam da yake so ya tsira da rayuwarsa a wannan duniya wajibi ne ya santa lin najamin fitnatil mal wajen tsira da kubuta daga cikin fitnar dukiya wahiya annama hasala alaihi min malin duk abin da ka samu da dukiya da yawa ne ko kadan da abin da ka mallaka to duka daga Allah subhanahu wataala yake ba kokarin ka bane ba kaza naka bane Allah ne ya so ya baka kawai wama bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da yake gare ku na ni'ima kaɗan da babba daga Allah yake zammallahu ta'ala ƙarun Allah ya zargi ƙaruna a ƙur'ani domin ya ƙiya fawwala wa Allah shi ne ba shi dukiya sai yake cewa inna ma utitu ala ilmin indi ai wannan dukiya ilimi na ne na yi determinin a bani na cancan ai mun gaji kaza da kaza da kaza wannan magana sai ta fusa ta Allah subhanahu wataala sai ya zare masa imani sai kuma Allah ya mayar masa da martani yace shi karuna bai sani bane anna Allah qad ahlaka min qabli hakika Allah ya halakar da wanda suka zo kafin sa min alquruni man huwa ashad minhu quwwa ga wanda suka fi shi karfi wa akasaru jama'a suka fi shi tara kudi wala yusalu an zunubihimul mujrimun da wanda suka fi shi karfi da dukiyar tuni Allah ya halakar da su so ka fawwala wa Allah al'amarinka to iya cikin abin da zaka tsira da imaninka game da abin da Allah ya baka da dukiya wasiqa billah dogaro ga Allah ya yan uwa min ahami jawanibi naja min hadhihi fitna iya cikin abu mafi muhimmanci wajen kubuta daga wannan fitina Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kanatil akhira hammuhu duk wanda lahira ita ce burinsa in dai Allah da lahira da manzon Allah da aljanna ne burinka to manzon Allah yake cewa ja'alallahu ginahu fi qalbihi sai Allah ya sa mai wadata a zuciya dan abinda Allah ya baka kadan ka wadata ba wanda zai ji kanka ba wanda zai ji bukatarka to wannan shine rufin asiri to in Allah ya so ka ko kuma kai nufin ka lahira da aljanna to sai Allah ya sama wannan wa jama'a lahu shamla sai Allah ya takeice ma bukatunka bukatunka sai Allah ya takaita su dan abin da kake samu ya ishe ka biyan bukatunka wa atatu dunya wa hiya ragima manzo Allah ya ce wallahi duniya za ta dinga bin sa iya guje mata abu kaza in ya taba ya taba kudi ba zai yi ba abu kaza in yayi kudi ba zai yi ba to wanda lahira ce da Allah da manzon sa gaban sa amma wa man kanatu dunya hammuhu wanda duniyan nan ita ce burinsa duk abin da zai yi duniya kawai ɗan duniya da duniyanci duk abin da zai abokai na duniya komai a duniyance ya manta da lahira to irin waɗannan mutanen in ji manzan Allah ja'alallahu faƙarahu bai na ainihi to Allah sai ya jefa talauci a idonsa duk inda ya gan shi kaga makwaɗaici kaga mai kwaɗayin dukiyar al'umma duk inda yake akwai ƙasƙanci da rashin sanin mutuncin kayan idonsa wa farraka alaihi shamlo kuma Allah ya watsa bukatunsa duk abin da yake samu ya kasa biyan bukatarsa walam ya'tihi dunya illa ma qaddara lahu kuma duniyar duk bala'in sa ba za ta zo masa face abin da Allah ya kaddara zai same shi haka manzon Allah ya faɗa hadisin ya cikin littafin Imam Tirmidhi ya bayin Allah masu albarka daga cikin wiqaya rigakafi daga fitinar dukiya fi kitabillah wanda ya zo cikin littafin Allah alƙur'ani ya zo wani gargaɗi ne da narko ga waɗancan waɗanda suka gabatar suka rinjayar da soyayensu akan dukiya suka ƙi Allah suka ƙi manzan Allah suka ƙi ‘yan uwansu akan dukiya sai Allah ta lake ci a faɗa musu wal in kana aba uku ka ce musu in iyayenku sun kasance wa abu na uku da ‘ya'yanku aka fara da usul aka zo furo wa ikiwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku na aure wa ashiratukum da danginku wa amwalun likitarabtumuha da duki da kuke tsururuta ku tarata wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwancin da kuke jin tsoron durkushewarsa wa masakinu taradawnaha da gidaje manya-manya da kuka gina wanda kuka yarda da su a ranku a zuciyarku inda duk gamayyar waɗannan abubuwan a habba ilaikun minallahi wa rasulihi sun fi soyuwa a kanku a kan Allah da manzan Allah wa jihadin fi sabile da kuma jihadi don ɗauka addinin Allah sai Allah ke tafata rabbasu ku jira abinda Allah ya ce kenan in za ka fifita komai a kan addini da Allah da manzan Allah to Allah ce ka jira fata rabbasu wannan akwai wa'idi a cikin wannan kalmar ku jira ku dakata hatta ya ce Allahu bi amri har Allah ta'ala ya zo da al'amarinsa wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin hakika Allah ta'ala baya shiri mutane fasiqai iya daga cikin ƴan uwa wa min zalika al-ilmu bi hali sayyid al-bashir daga cikin abin da zai kwantar ma da hankali ya tseratar da kai daga cikin wannan harma gaza ta san tar abun duniya karshen zamani ka karanta sirar manzon Allah mana in dai kana da imani ya ishe kwanciyar hankali wata rana Umar an karɓa Allah ya kare da shi ya shigo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya same shi a kwance a kan wata tabarma wanda aka saka ta da tanka ta dibino sai ya zauna umar ɗan kaɗai ce na duba sai na ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam inda ya kwanta haƙarƙarinsa to wannan tankar dibino duk ta yi birɗi a haƙarƙarin manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce na duba ma'ajiyar abincinsa su tonsa ban ga komai ba sai ɗan wani abu bai fi tafin hannu ba bai fi sa'i ɗaya ba na sha'ir na duba na gaba wata kadara sai wata fata ma ba a je mai ta ba a rataya ɗakin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ganin wani abin sai na kama kuka sai mazan Allah ke ce ma ya biki ka ya umar umar me yasa ka kuka sai ke ce me yasa ba zan yi kuka ba mazan Allah ka kwanta kan tabarma ga haƙarƙarin kanan duk alamu ya fito a jikin shi kuma na duba na ga ma'ajiyar abincin gaba komai sai tafin hannu na sha'ir na duba gidanka ba wada kadara mai tsada ga kaisar can kafiri ne ga kisra can kafiri ne amma suna cikin wadata da duniya suna cikin wadata wa an ci rasulillah kuma kai manzan Allah ne kuma kai ne zaɓaɓɓe cikin halittunsa gaba ɗaya faƙala ya bane kaɓa sai manzan Allah ce ya umar ɗan kaɓa amma tarda shin kai baka yadda ba a yanzu an ta kuda da al'akira a ce lahira ita ce tamu wala humu duniya kuma duniya ta su ce ba ka yadda da wani rabon ba ba ka yadda mu mu sha wahala a duniya ba mu ji daɗi a lahira su kuma su ji daɗi a duniya su sha wahala a lahira shin ba ka yadda da wannan rabon ba sai umar ke cewa radina ya rasulullah radina ya rasulullah masu ya yan uwa masu albarka mu duba mu gani yadda manzo Allah ke nesanta kansa da jin daɗi a wannan duniya ya nesa kanta da wannan jin daɗi na duniya domin ya tsira da imaninsa kuma ya tsira da irin rabon da Allah ta'ala zai ba shi a gobe alkiyama masaniya ƴan uwa masu albarka na na Aisha Allah ta'ala ya kare da ita take cewa wallahi a gidan manzon Allah muna ganin wata ya wuce wani watan ya wuce wani watan ya wuce ba kunna wuta a gidan manzon Allah ba dan a dora girki a ci abinci rawayin hadisi yake cewa to na na Aisha akan me kuke rayuwa sai take cewa alal aswadai akan bakake guda biyu at-tamrat wal ma mu samu dibino mu ci mu samu ruwa mu sha shikenan kawai manzon Allah sallallahu alaihi da makota yahudawa nasara suna da dukiya wani lokacin ma daga gidansu ake ebo ruwa a kawo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya cikin littafin Imam al-Bukhari to yayin uwa wannan ita ce duniya kuma in baka dau irin wannan rayuwar baka halaka ka duba magabata ya suka rayu inda duniya wata abace da Allah ya so ba da ita shine alamar yarda daga Allah to da manzon Allah ya fi kowa duki a bayan ƙasa amma manzon Allah ya koma ga Allah akwai silkensa da yake gidan wani behudi ya kai jingira ya karbi wani abu ya bada silkensa bai karbo shi ba har Allah ya karba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai magadansa ne suka je su karbo wannan silken haka manzon Allah ya rayu bai damu kansa ba mali wala duniya haka yace karba da wannan duniyar ma ana illa karakibin istazallata ta shajara raha summa gadraha ya ce ni misali na da duniya kamar matafi ne wanda ya dan huta karkashin bishiya ya dan shakata ya tafiyarsa kawai ya ce wannan shi ne misalin duniya gona amma yanzu duniyar ba babba ba yaro ba malami ba ɗalibi ba mai ilimi ba jahili kowa in ya kafa idansa a duniya kai ka ce duniyar ita ce matabbata neman dukiyar amakanci ake yinsa kawai in kasuwanci ne cuta da albus da riba da rashawa yawa in ofis ne karɓar cin hanci da rasha ya yawa in wa'ansu daga cikin ɗalibai ne ko malamai zub da darajar da abin da Allah ya ba su akan kuɗai duniya kuɗai da rashin kimanta darajar da abin da Allah ya ba su su kuma jarrabawa su a nan take wa'ansu kuma daga cikin masu mulki zalunci a danne haƙƙi mai ƙaramin ƙarfi a ci haƙƙin marayu a kai musu dukiya su ɗau hukuncin wani su bai wa wani duk musulmi ne fa mun yadda da Allah mun yadda da manzon Allah mun yadda da za mu faɗi mu mutu mun yadda akwai kabari mun yadda akwai hisabi mun yadda akwai wuta da aljanna wannan ba mai shakka akan wannan kowa yadda da wannan to me yasa muke wannan me yasa muka ki daidaita rayuwarmu a wannan duniya ne ne wanda ita duniya nan duk bala'in neman ka da kuɗayinka abinda Allah ya kaddara ma wallahi zaka samu kana cikin mahaifiyarka manzon Allah ya ce an rubuta abin da zaka samu bi katabi rizqihi wa ajlihi wa amalihi wa shaqina wa sa'id tun kana wata hudu kwana 120 duka abin da za ka yi a duniya a riga a rubuta mashi duka da dukiyar da rayuwar da ajalin mai za ka mallaka akan mai za ka mutu mai makomarka duk a riga an yi programming to me za ka tada hankalin kanka me za ka ci haram ka ci kamaya-maya ta hana ka zaman lafiya a gabari ta sa ka ƙi mutuwa da imani ka tara dukiyar kuma ka mutu ka bata ko zobe ko agogo ba za a binne ka da shi a gabari ba ba abin da za a kai ka da shi yadda za a kai talaka ɗan da ko mai tura baro da kura a samai likafani fari wallahi duk mulkinka duk sarautarka duk kudinka da irin wannan tufa za ka yi kabari yadda za a tona a sashi a rufe haka za a tona a saka a rufe wannan shahida biyar waƙiya kowa yadda da wannan kar ma ka karanta aya ko hadisi ba wanda baya zuwa makabarta yana gani duk wanda ya mutu duk darajarsa duk kaskantarsa duk talakautaulocinsa wallahi da irin wannan tufa za a kai shi alawayyo fari wanda a sashi a ɗinka a sa jiki ma ba a yi domin rahin darajarsa to da irin za a sa abin ka a rami kuma daga halinka sai sallaka kawai abin da zai biyo baki na mu dinga tunawa da wannan yayin uwa mu sauwaka wa kanmu mana wannan rayuwa kana ta banka bankar ka baka san yau zaka mutu ba ka ta da hankalinka baka yi ibada ba baka yi ilimin addini ba baka yi mutunci ba baka yi zumunci ba kuma zaka mutu mutu wannan ko yanzu ko yanzu daga cikin nan namu Allah ne kadai ya san wa zai kai magarba a cikin ma yanzu ballantana gobe ballantana jibi Allah ne kadai ya sani to dan Allah mu dinga sa Allah da imani a zukatanmu mu haƙurƙurta da rumu yayin uwa ita wannan rayuwa ba wani abin wahala a cikinta kai dai karka zama rabu karka zama kasalalle duk abin da ake tashi ka tashi ka nema amma ka bambance mai haram mai halal mai mutunci mai rahin mutunci mai kuɗi mai muruwa ka bambance wannan shine bambancin ka da kafiri shine bambancin ka da bai hude wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am sai Allah ya ce wana rumasa wallahu in ci da shani da tara su ma suna yi me bambancin ka da su ka bambance me halal me halal me mutunci me rashin mutunci me muru'a me rashin muru'a wannan shine bambancin ka da su Allah ta'ala ya taimake mu bayan Allah mu sadi daga cikin irin wannan janibi mai hadari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'idin hadisin Sa'id bin Sa'id yake cewa ya wuce ta zulhulaifa sai mazan Allah ya ga wata akuya mushi kwanjaman miya an jefar da ita sai mazan Allah ke ce yanzu wannan akuyar tana da kima a mai ita sai suke ce mai ita zai wannan tun da kwanjaman miya ce ta wamu da mushe ce ba abin da zai da ita sai mazan Allah ke ce wallahi ladduniya ahwanu alallahi duniya ta fi wulakantuwa agun Allah akan wannan akuya agun mai ita har manzan Allah ke da duniya wata abar tsiya ce a gun Allah da ya shayar da da bai shayar da kafiri mukurwar ruwa daya cikin ta da dai Allah ya damu da duniya wannan hadisin ya cikin littafin Imam al-Hakim ya yan uwa masu albarka daga cikin janibin da zaka kubuta ka tsira daga fitinar dukiya a wannan gida da duniya fa imanul abd ba waye imani anna hadhihi dunya wal mal za'id da ita duniyar da dukiyar da kai gaba ɗaya wata za a nemi ku a rasa kullu man alaiha fan wa ya baka wajhu rabbika zul jalali wal ikram duk za a nemi mu a rasa la mahala wannan ba makawa hatiman maqdiya Allah ya riga ya yanke hukunci ba mai dawama a wannan duniya to ka sa wannan a ranka yu'addi ila adami ta'alluqi shadid bil mal idan ka sa wannan to zai rage ma maitar san kuɗi zai hana ka ka rufe idanka akan dukiya fa'iza amanar insani bi zalikar hisab idan ɗan adam ya yadda da wani hukuncin da Allah fa'inna wa ra'al hisab jaza a bayan hisabi akwai sakamako imma na'im awul jahim ko ni'ima ko wutar jahim duk abin da za ka yi a wannan duniya ka tara to bai kai la'adar la'adar gidan aljanna manzan Allah ke cagun ajiye bulalar ɗan aljanna ya fi duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya kuma Allah ta'ala ne cewa ma utitu min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinata duk abin da Allah ya baku ko menene to Allah ya ce dan jin dadi kadan ne na rayuwar duniya da adonta kawai wa ma indallahi khairun abun da ke daga Allah ya fa alkhairi wa abuka kuma can da gidan da goma sai Allah ya ce afala taqiluna me yasa baku da hankali ne me yasa hankalinku bai muku aiki ne kuke rufe idan ku manta da lahira akan duniya ku manta da aljanna ku zabi wuta kuna gani Allah ta'ala ya taimake mina walauka daga ƙarshe ina jawo hankalin yan uwana cewa duk wanda ka zalunta a wannan gida da duniya ka ci wani haƙƙinsa kuma ya mutu ko ka mutu bai yafe ma ba wallahi wallahi wallahi manzon Allah ya ce a cikin ladan sallarka da azuminka da biyayyar ga mahaifanka da hidima wa iyalanka da aikin hajjinka an kayi a ciki za a iba a biya ce wannan ladan a fahimta in ka zalince baban zaka ci ba ba lalle ka ci ba akwai ranar kindilin shi kai ne baka da wayo ladanka na sallah fa na azumi fa da shi za a biya wanda ka zalunta ko ne raɗe ka zalunce shi manzon Allah ya tabbatar da wannan a dinga biyan bashi da aikin ka na alkhairi in ladanka ya ƙara dinga ebo zunubin wanda ka zalunta ana jibga ma to duk azzalimi duk ha'ini to wannan tana gaban sa gobe alkiyama Allah ta'ala ya tsare mana imanu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya da wannan duniya da ƙarshe yan uwa malamai da shugabanni na addini suna cewa a jawo hankalin al'umma da sabunta katin zaɓe kada mu fishi mu ce wani ma ya ce ba zai yi rijistar ba a'a ka je ka yi tana da amfani na farko dai identification ne naka na matsayin kaɗan najeriya kuma tana cikin abin da za ta nationality naka kai ɗan ƙasa ne kuma in ka yi zaɓe ka kyautata zato ga wani ka zaɓe shi abin kirki duk abin da yana alkhairi kana da kamashin lada ce amana ce rayuwarka da hankalinka da hannunka da wanda za ka zaba duk amana Allah ya baka kai iyayenka wajen kare amana kuma duk mun yadda da malamanmu da jahilan da shugabannin da kowa an yadda canja shugabanci da ƙuri'a ake yi karmi gibin omana shekara nau da ilimin kwaradiyar shekara 20 ba da kaɗan wa'ansu shekara ɗari suke suna neman su yi canji a rayuwarsu ba samu ba mu gina abin ko da 'ya'yanmu da jikokin mu samu canjin mana sun yadda ƙuri'ar ita ce abin da za a canja shugabanci da shi duk sun yi ittifaki akan wannan kuma aka yi sa'a sun san mun fi su yawa sun sani ko makiyin Allah ne cikin su ya san mun fi su yawa to mu yi amfani da yawan mu mana tunda idan su ya rufe ya makance sun yadda majority kare zaba to ai muna da majority din ai mu ɗauki wannan dama kar mu gajiya yan uwa an ɓata mara a can ka yi zaɓe a can baka ci nasara ba kar ka yi wannan manzan Allah ya yi addu'a a kan a mai da shi ya dinga kallon baitul haram ta zama da ƙiblarsa sai da ya shafi shekarar da shekaru Allah bai ce koma baitul haram ba ke dinga kallon baitul maƙadis Allah ya ce annabi musa ya roƙi Allah ce a halakar da fir'auna Allah ya ce kadu ujiba da'awati kuma bastaqiba na karbi addu'ar ku amma ku dan dakata kafin biyan bukatar yazo an ce sai da kai shekara 40 fir'auna ko ciwon kai bai ba kuma Allah ya ce ya karbi addu'ar annabi Musa da annabi Harun to dan me kai cikin abin shekara 20 zaka ce ka har kai gibin ofka ka sare ba za a gyara ba wannan ba halin musulmi bane mu dage mu yi rijista mu aji in duk yan takarar ba su ma ba baka da abin da za ka kare gaban kagun Allah ka je ƙuri'arka kar ka zabe su in kuma kana zaton wani ya fi wani dama dama a kowace jami'a ki ka zabe shi idan ka mai zato mai kyau ya canja baka da laifi kar kai zabe don kuri kar kai zabe don munufar kanka kawai don wata bukata taka kai zabe don bukatar al'umma don kare mutuncin musulunci Allah ta'ala ya zaba mana shugabanni na gari ya sa mu yi kuma zabe cikin nasara da albarka Allah ya canja mana duk azalimi ya mayar mana gurbinsu da mutumin kirki mana addu'a ga yan uwanmu da suka samu hadarin mota a ranar Laraba a nan bypass an ce wajen mutum goma sha Allah ya karɓi rayuwarsu to muna musu adon Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu waɗanda ba su da lafiya suka yi raunuka kuma Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ya kiyaye rayuwarmu da imaninmu ibadallah inna Allah wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik 'ala hadha an-nabiyil karim ibadallah inna Allah يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن